أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكرا جوات رمضان هجرا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo shida ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta ɗari da hudu suratul humazati tana da ayoyi guda tara wannan sura tana magana akan hatsarin da ke cikin zumɗe da raɗa da gulma da annanimanci da kuma sauran ɗabi'o'i marasa kyau na cutar da mutane kuma tana magana akan mutumin da ya tara kuɗi yake amfani da kuɗin ta hanyar da ta dace sannan sai magana akan wuta daga cikin nau'ukan wuta da Allah ya tanadawa waɗanda suka kangare masa suka mutu ba su da imani na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة malamai sun ce wannan sura an saukar da ita ne a maka kuma malam kibatullah al-mufassir yake cewa inna ha madaniyatun shi ya ce wannan sura madaniya ce wannan sura ta tana magana ne da wani mutum na musamman ko kuwa ta game kowa da kowa kafin mu kai ga kowa da kowa al-imam tsabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari shida da tamanin da takwas bayan an kawo maganganun cewa akwai maganganu guda shida a kan wa wannan sura ta sauka ko da wa ake wannan magana wasu ce akwai wani al'akhnasu bin shari'in jirawahu abu salih an ibn abbas na biyu al'asu bin wa'il السهمي da shi ake wannan magana na uku jamilu bin amir malam abu ibn abi najihin na hudu alwalid bin al-mughira malam ibn jurayd da muqatil na biyar umayyah bin khalaf malam ibn ishaq na shida ubay bin khalaf malam mawardi duka waɗannan gungun wato takadirai ne gungun mujirmai ne waɗannan duka kowanne zai iya shiga ƙarƙashin wannan wato aya ko sura isa imamu dabar yace wa sawabu min al-qawl fi zalika an yuqala inna allaha amma bil qawli kullu humazatin lumaza Allah ya gama dukkan mai zumbe mai rada كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها duk wani wanda ya ɗanɗani sifa irin wannan shi ma ya shiga ƙarƙashin wannan aya ko kece ko ni ne ko shi ne ko su ne ko mu ne duk wanda ya yi kama wannan wato me ake kira a kasuwa an san da wanda ake ko duk wanda ya tsarguto da shi ake wailun bane gufulani ko ne bane fulatanci wahala ko to shine fulani suka ce bane amma wannan kalimatu azabin ne wahalakin kalma ce da in ka ganta to azaba take nufi da halaka da haka mubtada ne marfu'un bi dhamma az-zahira ala akhirih amma yadullu ala al-azab wal halak yana nuna halaka yana nuna azaba Allah ya kama irin wannan lafazin wailun wailun wailun a cikin alkur'ani sau ashirin da bakwai duk kuma inda wailun din nan yazo zaka ga ya dace da waɗanda aka faɗawa misali wailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim bane ya tabbata akan masu rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah sannan su shirgawa Allah ƙarya su ce wannan Allah ne saukar da shi su ba suka rubuta kuma ƙarshe su ce magana Allah ce ko Allah ne ya ce to waɗannan da masu yin hadisan ƙarya su ce annabi ya ce da masu yin fassara ƙarya su ce haka Allah yake nufi to duk bane ya tabbata akan su fawailun lahum mimma katabat aydihim bane ya tabbata akan su sakamakon abin da hannunsu suka rubuta wailun lahum mimma yaktubuna ya tabbata a kansu bisa abin da suka tattala wa kansu wani kuma Allah ya ce wa wailun lil kafirin min azabin shadid bane ya tabbata ga kafirai ta hanyar azaba mai tsanani wani kuma ya ce fa wailun lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim bane ya tabbata ga kafirai min mashhad yawmin azim na halartar wannan rana mai tsanani zalika zannu allazina kafaru fa wailun lil kafirin minan nar bane ya tabbata ga kafirai daga wuta fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah bane ya tabbata ga waɗanda zukatan su suka bushe ga barin ambatan Allah wani gurin Allah ya ce wa wailun lil mushrikeen ya tabbata ga mushrikai wani gurin ya ce fawailun lil ladina zalamu min azab yawmin alim bane ya tabbata akan azzalimai daga ranan nan ne azaba wacce take mai tsanani wani gurin ya ce wailun li kulli afakin akim bane ya tabbata ga dukkan mai kiran ƙarya mai yawan sako gurgura Allah ta faulin lil ladina kafaru min yawmihim allazi yu'adun bane ya tabbata ga kafirai a ranar da ake musu alƙawari ta cikin suratul mursalati har aka ce wailun fawailun yawma idzil lil mukazzibin hasu goma wailun yawma idzil lil mukazzibin wailun yawma idzil lil mukazzibin wailun yawm ai makarici ya shiga uku sai Allah ya ce wailun lil mutattifina azaba ta tabbata akan masu sauye mudu wailin li kulli humazatin lumaza kai masu sallah suna wasa da ita ma sai da aka musu bani aka ce fa wailun lil musallin bani ya tabbata akan masu sallah amma allazina hum an salatihim kahun masu sakaci da yin sallar su tunda mun ji ma'anar lafazin wailun wanda kalimatu azabin ne wa halakin وهي مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره سي لكل أي استقر يا تبتا لكل جدكا همزة لمزة ما يزمئ ما يرأى ما يافشي da ƙirce da zumɗe da ra'a ya fice kaɗan taɓa ƙirce kuma ƙirce ido su gina ana yi da mutum kenan ka gani zumɗe kuma raɗa kuma ka zo daidai kuna wannan mutumin banza ya to ka sa akwai waɗanda halin su kenan ɗabi'a su kenan sana'a su kenan haɗa gaba a can haɗa rigima a can haddasa hukuma a can kawo tashin hankali a can kawo bala'i a can wani bai kulli kuma ga kullu maza اختلفوا في الهمزة واللمزة ما حقهما بمعنى واحد an mukhtalifani ala qawlaini ahadihima annahuma mukhtalifani to shi da malamai suka ce annal huma zaka al muqtabu me yin jiba me yin jiba da mutane shine humaza lumaza kuma al ayyab mai cin fuska mai ɓata mutane yana cin fuskar jimal abdullahi dan abbas na biyu annal humazata allazi yahmizul insana fi wajhihi wanda zai zo ya dinga maka cin mutunci a fuskarka cin fuska da zambo akwai sa akwai mai zambo shi zambo zai ma akwai wanda shi kuma shagude zai ma an san shagude an san zambo ko shagude da zambo da kuma magana a cikin magana akwai magana a cikin magana akwai kuma kallon ruduwa akwai kallon bi'ahu akwai kallon reni akwai kallon hadarin kaji akwai jirwaye mai kama da wanka akwai kallon bi'ahu wannan duk da ida ake yi akwai kallon reni akwai kallon bi'ahu akwai kallon hadarin kaji akwai hararar jemage kalmomi ne na wulaƙanci kawai da ida ake wa mutum aka yi maka wani fari a kalle ka da saba zuwa haka sun fi iya wannan saboda haka akwai kuma mai aibarta mutane da baki shaguɗe magana za a ɗauko da kai ake amma kuma ba za ka gane ba sai kana da hankali shine shaguɗe akwai kuma bakar magana yadda ake da farar magana to akwai bakan magana ba wace kan ce ya gaya mun bakar magana kun ga akwai fara kenan akwai bakan magana akwai shaguɗe akwai zurɗe akwai raɗa wa yahrimu alaihi al-kadhibu wal jibatu wan namimatu was sukru wal ujubu war riya'u was sum'atu wal hamdu wal lamdu wa ru'yatu al-fadl 'ala al-ghayri wal hamdu wal lamdu والزنا والنظر إلى الأجنبية وتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير إيمان وأكل بالشفاعة أو بالدين ni a gulle fuka ne malam da ahalar ya kawo guda 20 da yan kai yace duk wanda Allah ya raba shi da wannan shine ya tsira saboda haka malamai suka ce wannan shine wannan a allazi yahmizu al-insana fi wajhihi wanda yake bata mutum akan fuskarsa wallumazatu yanzuhu idza adbara anhu idan ya bada baya ya dinga rada yana yin annamimancin sa ji malam hasan da malam ata da malam abu da aliya na uku annal humazata aqa'anu fil nas duk mai sukan mutane mai bata mutane mai cin mutuncin mutane shi ake kira humaza wallumaza aqa'anu fi ansabin nas wanda zai dinga cewa ai wani bai isa ba mu ne masu kakanni ni ne dan gidan wani jikan wani tattaba kunnan wani inhinki din wani eh mu ne masu jinin kaza mu ne yan kaza mu ne kaza kabilanci dai da jiji da kai da takama da dangi da iyaye yana bata wasu yana sukan wasu to shine allo maza malam mujahid ce na hudu annal humazata bil aini shi humaza duk wanda zai maka abu da ido shine wancan kallon rujuwan kallon hadarin abin nan kaji kallon bi'ahu kallon menene kallon rujuwa kallon menene duk waɗannan kallon da za a yi maka ko kifce ne ko ya fice ne da sauransu da ido an ce ya kifta masa ido to wannan ya shiga cikin wannan humaza lumaza ko bin lisani wanda zai amfani da harshen sa yana ɓata mutane shine lumaza na biyar annal humaza allazi yahmidu an-nasa biyadihi wa yadribuhum wanda yake ɓata mutane kuma yake dukan su yake kai musu duka da hannu ko ya fito su haka da hannu wani maza Allah zai yalmuhu bi lisanihi wanda yake ɓata mutane ke aibanta su da harshen sa Jumal ibn Zaid na shida annal humaza allazi yahmizu bi lisanihi wal lumaza allazi yalmizu bi ainihi wato duka dai abin yana komawa zuwa ga ɓata mutane da aibanta su da cin mutuncinsu da musu shagube da ɓata musu suna da musu ɗan kira da kuma haddasa husuma a tsakanin jama'a na bakwai annal humazata al-mughtabu wa lumaza at-ta'inu 'ala an-nasi fi wajhihi wanda zai zo maka cin fuska ya zo har fuskar ka hajjikin ka gaban ka yazo ya fata maka suna na biyu annal humaza al-ayyabu ta'anu wanda a yake al-ayyab mai bata mutane mai kukan mutane ne kuma wato abin waluma za mislahu wa asal alhamdu wal lamd addabu asalin kalma tana nufin da mutum da shi ne aka fassara ta da wannan domin duk wanda kashi fuskarsa ko kai masa shagube ko kai masa kira ko kai masa jirwaye ne kama da wanka an sa jirwaye ne kama da wanka ko jirwaye ne kama da wanka faɗa kuke da mutum kace ni dai ba shi ke bane da kake ni to shi ne shi ne jirwaye ne kama da wanka ka jirwaya masa magana ka shi kake nufi kuma sai ka dangana abin gare ka na so kace to me nake masa ta ne ni ba kaza mu to shi ba kaga kana nufin shi wannan abu ne kenan wannan shine malam ibn qusayba yace da malam zajjaj al-humazatu al-lumazatu allazi yaktabu an-nasa wanda yake yi wa mutane jiba wa yu'ibuhum kuma yake aibanta su malam ibn haris yake cewa wato makaryaci ne yi wa mutane kage shine wannan sifa din haka wannan sifa ba ta mu'mine bace wannan sifa ba ta mutane kirki bace duk dai abin yana komawa zuwa ga abun nan guda uku da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hudu ba akan su fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagtu allahumma ashhad yace hakika da jinananku da mutuncinku da dukiyarku haramun ne wani ya taba dukiyar wani ko ya taba mutuncin wani ko ya taɓa rayuwar wani haramun ne ji annabi yace na isar Allah ka zama shaida ta kuma yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai shine wanda musulmi suka kubuta daga hannunsa suka kubuta daga harshensa wal mu'minu man aminahu an-nasu fi amwalihim wa dima'ihim mu'minin gaske shine wanda musulmi suka samu aminci akan zuciyarsu da rayukansu daga gare shi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an mai kaura kuma shine wanda ya kaura cewa abinda Allah ya hana wannan shine fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waye musulmi waye mu'mini waye ne mai hijira ko mai kaura allazi jama'a malan wanda ya tara dukiya ya tara dukiya akwai kira da tazo allazi jama'a malam wanda ya tara dukiya wa addadahu addadahu ya wato kirge shi ya taskace shi a cikin account eh qara abu abdurrahman as-sulami wal hasan wa abu ya'mur bi takhsisiha adadahu allazi jama'a malan wa adadahu ko kuma allazi jama'a malan wa addadahu shine ma'anan ahsa adadahu ya riga ya san nawa yake da shi yana jin alat a cikin wayarsa na miliyoyi ko biliyoyi na kuɗi da ya tara ko a addahu ne ma ya fihi fitinina ya tara kuɗin da yake jin zai ishe shi iya ƙarshen rayuwarsa jumala ikrama man qara addadahu bit tashri ma'anahu addadahu lid-duhuri yayi tanadin sa don yau da gobe wa man qara adadahu bit taqsif fa ma'anahu jama'a malan wa addadahu ai wa qauman ittakhaduhum ansara da mutanen da ya rike su a matsayin masu taimako ya hasabu shin yana tsammani anna malahu cewa wannan dukiya tasa akhladahu za ta dawwamar da shi a duniya akhladahu bi ma'ana yukhliduhu wannan dukiya za ta dawwamar da shi ya zunnu malahu mani'an lahu min al-maut yana dauka in kana da kuɗi ba za ka mutu ba فهو يعمل عمل من لا يظن أنه يموت yana yin aikin wanda bai yadda ma zai mutu ba kalla a hirɗinsa ai la yukhliduhu maluhu wa la yabqa lahu ba zai wato wanzu ba saboda yana da kuɗi la yumbazanna sai an yi kulli kullun kubura da shi an gulla shi fi alfutama cikin mai kararrayawa wannan ismun ne min asma'i jahannama thumma yadu zalika li'annaha tahtimu ma yulqa fiha saboda tana rugurguza tana karkarya duk abin da aka jefa a cikin ta fa hiya takturu al'azma ba'da akali hallahama bayan ta cinye naman mutum kuma ta kan tattaune kashin sa wa yqalu rajulun aqulu innahu la huqama mutumin da yake da zari yake da babakere yake da hanjuma yake da wawura to ana kiransa hudama har abubakar ya karanta umar bin khattab wa abdurrahman da hassan da abu ibn abi alaba wa ibn muhaisin la yumbazani sai an jefa su su biyu wato shi da kudin gaba ɗaya kenan allati taqali wa ala al-afida ita wannan wuta tana tsinkaye ne akan zuciya idan ta kone nama eh wa ma adraka mal hutama wa ya sanar da kai ne ce wutar hutama narullahi al-muqada wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai wutar hutama narullahi kun ji aka dangana ta ga Allah wutar mallaka Allah ce ba ta wani bace balle ya bude ma ka fita ko ya maka alfarma ya rike ma zafinka ko ya maka alfarma ya nema maka kamar da ake alfarma a duniya a ce dan gidan wani ne to ta Allah ce dan haka kawai ka nemi tsarin Allah da ita ta hanyar tuba da istighfari da yinayi bari na bari wa ikifa inda amrihi wa nahyihi narun lahil muqada wuta Allah ce kurariya min auqada yuqidu an hura ta muqada isu maf'ul ne na muqada auqada yuqidu muqada kunnan ya ita da ba kunna ta akai ba a kunna take kawai batun kuma ta mutu babu ranar ta mutu ko ta sanyi allati taqalu ala al-afida wacce take tsinkaye abu ta zuciya innaha alaihim mu'tada ita a kansu abu kullewa ce fi amadin a cikin wani ginshiƙai mumaddada dogaye ginshiƙi ne dogaye aka yi aka rufe wutar don haka ba mata da kofa balle a fito kuma ginshiƙansa dogaye ne ba za su karyi ba na wuta ne su ma da wuta aka yi su wuta ita ma gininta wuta ne shine Allah ta'ala ya faɗi wannan kalla yace ismu min asma'i jahannam wannan suna ne na jahannama allati tattali ala al-afida ay ta'kulu al-lahama wal juluda ita tana cin nama kuma tana cin fata hatta ta'a ala al-afida fa tuqriqaha har sai ta kai ga zuciya ta kone zuciyar malam fara'u yace ya bulugu alamu halil afida radadinta da zoginta sai ya kai cikin zuciya والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد والعرب تقول متى طلعت عربنا أي بلغت ابن قدامة تطلع على الأفئدة أي تقوى عليها وتشرك تنا واتو قلتي أكن زوجير كما تنا انكاير زوجير وخط الأفئدة لأن العلم إذا صار إلى الفؤاد ما تصاحبه domin idan zuciyar mutum tana raɗaɗi tana zogi ta kamu da ciwo to nan da nan mutum zai mutu sai Allah yake ita tana cin zuciya amma kuma su ba za su mutu ba abin nan fa akhbara annahu fi hali man yamutu sun yi kama da wanda zai mutu wa hu la yamutuna amma su ba za su mutu ba fi amadin hamza da kisa'i da khalafu da asir sun karanta abin nan bidamni al-ayn fi umadin fi umadin umjin fi umjin mumaddada wa iskanul mim fi umjin mumaddada malam farra'u ya karanta ce shi danun lil amuji wato wata katanga ce ganuwa ce wacce aka yi ta kuma da fila manya manya dogaye harun ya rawaito daga ibnu amr bi dammi al-ayn wa iskanil mim fi ummi ummi mumaddada alamata sai suka ce hiya autadul adbaqi wato wasu irin ginshikai ne wasu irin turkoki ne turka abin nan dirka dirka ce al-atba allati tudbiqu ala ahli an-nar wacce za ta rufe yan wuta cikin fi din nan bi ma'anar ba ay bi umudin mumajjada allati taqalu ala al-afida innaha alaihim mu'sada fi amadin ay bi umudin mumajjada za a rufe ta ne da wasu ginshikai waɗanda suke abin toshewa ba za a fita ba saboda haka Allah ya tsare mu da wannan wuta dama Allah ya faɗi sufofin wuta a cikin alqur'ani guda bakwai kamar yadda wutan ma Allah yake laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsud to wannan shine cikon guri na bakwai Allah ya kira ta faqar faqar Allah ya ce fa uslihi faqar sai na saka shi a sakara sai Allah ya ce wa ma adraka ma sakar wa ya sanar da kai sakara ka san ta kuwa sai ce la tubqi wa la tazar ba ta barin komai ba ta ragewa ne aikin ta lawahatan ko lawahatun lil bashar ya fata take ta kwaye fata sannan alaiha tis'ata ashar mala'ika goma sha tara ne yake tsaranta ɗaya ma ya isa amma faɗi sha tara saboda a fujita ta biyu Allah ya kira ta sa'ira wa a'tadana liman kazzaba bi sa'ati sa'ira mun yi tanadin wanda suka kare su alkiyama mu musu tanadin sa'ira ita kuma ya tace izara atum min makanin ba'id idan ta hango su daga nesa fastami'u laha taghayyuzan wa basira sai su dinga jin rubujinta da ihunta وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك قبورا idan aka jefa su a wani kuntataccen guri a cikinta tun kafin a je nesa sai su ce mun shiga uku mun lalace hakan ba hauke ka ce ya shiga uku ya kwanye shiga ɗaya da farko abin ya ɓace shiga biyu ƙarshe ya shiga uku sai ya shiga uku baki ɗaya duk wanda ya shiga uku lokaci guda da wuya ya fito cikin sauri da ban da an ce na shiga ɗaya an ji ba ka ce na shiga biyu in abin ya ƙara suka ce na shiga uku to sai ce ya shiga uku kuma ya lalace to Allah ya raba mu da shiga uku da lalacewa to kun ga inda ga shiga uku nan ta gaskiya la ta da yawma suburan wahidan ka ku ce kun shiga daya ko biyu ko uku wa da usuburan kasida ku ce kun shiga malaman bashin cikiya kirgar yaro kenan kun san da abu san miliyan ba 1980 an ce miliyan ba wanda ya san wani mafi yawa yara san miliyan ba sai dai kawai a ce maka malala gashin cinciya shikenan sai ka fahimta tunda dai ka san gashin cinciya ba zai kirgu ba to malala gashin cinciya yanzu miliyan wata abu ce kun ga yadda kuɗi suka lalace amma da aka ce miliyan miliyan miliyan ba a san ma me miliyan take nufi ba amma yanzu an wuce biliyan trillion ake ɗebewa a saka a jihu la sauke shi ne Allah ya ce زارعتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا كن جديكم تقر دسائرا تؤكد الله يكراك الله Allah ce kalla innaha laza nazza'atan lishara tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa musallin dan kana sallah da zaka rabu da wannan halin da anna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah ya ce kalla ashir din su inna halaba ita da zati sunan ta laza me aikin ta na za'atan lishawa ta ta kai take kwashewa me aikin ta kada uman adbara duk wanda ake wa'azi ya kauda kai wata wallahi ba da baya Allah ya ce bai tsaya ya ji ba annabi ya ce bai tsaya ya ji ba musulunci ya ce bai tsaya ya ji ba shine wata wallahi wa jama'a ya tara kuɗi ya yi kama da wannan ba a ya taskace kuɗinsa ya yi ruwa ya hana kowa to ita ce wuta ta uku ta hudu Allah ta'ala ya kirawo ta hawiya wa amma man khaffat mawazinuhu wanda duk ma'auninsa ya yi sako-sako ya yi shafal-shafal ba nauyin aiki mai kyau ba tauhidi ba imani ba musulunci فقط هذه to fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya wa sanar da kai ita narun hamiya wuta ce mai dan karan zafi mai tsananin kuna ta biyar Allah ya ce fa amma man daga wanda ya dagawa ya nuna fankama da ita da takama da jiji da kai wa asara al-hayata dunya ya fifita rayuwar duniya Allah ta fa innal jahima hiya al ma'awa shi makomarsa jahimu ita ce ta biyar ta shida allazi jama'a malan wanda ya tara kuɗi wa addadahu ya kirga ya ɓoye in kirgawa ne ka kashe ai ba matsala ko ka kirga ka ɓoye shine ba a so ya hasabu anna malahu akhladahu ya dauka kudin sa zai dawamar da shi kalla la yunbazanna fil hutama sai an jefa shi a cikin hutama wa ma adraka mar hutama wa ya sanar da kai ita narullahi muqada wuta Allah shi hurarriya Allah ce taqalu ala al-afida mai tsinkaye akan zuciya innaha alaihim muqtada su za a rufe su a cikin ta fi amadin mumaddada cikin ginshikai dogaye wanda ba za su iya karya su fito ba sannan sai ta nawa sai jahannama a cikin suratu amma Allah yake to babbar ce inna jahannama kanat mifada ta gaba litsahina ma'aba makoma masu kagawa ce ta yi kama da jahimu kenan la tusina fiha ahqaba za su zauna a cikin ta loto bayan loto shekaru bayan shekaru ba za a ce ku fito ko ba za a ce zuwa lokaci kaza ba ka san aka ce maka zauna jinjinjin sai sai mutum ya fi kwantar da hankalinsa duk da ba kwanciyar hankali a wuta fiye da a ce jira mu gani ko za a dan duba sai a ce a sake ɗiba ka san alƙawara ce maka jira jira jira sai a kwashi shekaru kamar sittin a rubuta abu yana ganin kamar sittin ɗin nan ta ƙare zai fita sai a ƙara sittin sai kamar za ta ashe dindindin ne ake kai masa wannan saboda shi kansa wannan akwai ciwo baka san abin zai ƙare ko ba zai ƙare ba ga ciwon wuta ga kuma ciwon jira shine labisi da fiya a haka ba la yazuquna kuma bala'in gaba la yazuquna fiha bardan ba za su dandani duk wani abu mai sanyi ba sanyi nan na AC ne na mafici ne na iska ne na taga ne na ruwa ne babu wala sharaba da duk wani abin sha sai ne illa hamiman sai ruwan zafi wata tsaka da ruwan jambu saratu ahlin nar jaza'an wasaka sakamako ne daidai da aiki kamar da sha Allah ya ce hal jazaa'u ihsan illa ihsan wanda ya abu mai kyau abu mai kyau ake masa waɗannan sune wutattaki guda bakwai da Allah ya ce laha sab'atu abwab wasu malamai suka fassara ta da wannan to mun ce za mu magana akan kuɗi saboda anan Allah ta'ala ya faɗi allazi jama'a malam wa addadahu saboda mu san yadda za mu sarrafa kuɗin da ke hannunmu su dace da shari'a saboda a cikin rukunan musulunci guda biyar biyu suna da alaka da kuɗi in ma ba ka da kuɗi ba za a tambaye ka waɗannan biyun ba su ne haji da zakka su da ma kuɗi ne ko a sai da guziri ake zuwa haji kuma sai da kuɗi ake zakka kaga ashe rukunan musulunci biyu suna da alaka dab da kuɗi kai ragowar ma suna da alaka da kuɗi sai dai ba kamar waɗannan ba a cikin sallah akwai atsumani na tafi arkanin salati akwai suturin aurati suturta al'aura sai da riga ko ko wando wando ku siya ake ku riga ma siya ake wannan dumani na sai an ci an koshi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata bi hadrati amin wala huwa yudafi'u al akhbathani babu sallah idan an kawo abinci kana jin yunwa da kuma wanda ya matsu yana jin gudawa ko yana jin sai kana jin sai ko kana jin tutu to ka tafi maza ka je kai eh za ka yi turoto ko za ka yi tutu ko za ka yi sai to maza ka ruga da gudu ka je kai sai shine bawali ko yawwa to in kana in kama su aka ce kakka shiga masallaci je ka kai ka dawo to da samu nutsuwa ko to wannan shine a alaka ta ta wannan shi ko azumi akwai sahur akwai buɗe baki sahur da abinci ake aiko buɗe baki ba da abinci kun ga shi ma nan da alaka da kuɗi to amma ita zakka dama ta mai kuɗi ce hajji ma na mai kuɗi ne to Allah ta'ala ya yi ta ambatan malu da ma'anoni daban-daban wani kuɗin ya halakar da shi wani kuɗin ya tseratar da shi sai Allah ya ta haɗa su akwai almalu ya zo so goma sha ɗaya akwai malan ya zo so bakwai akwai maluhu ya zo so shida akwai al'amwal ya zo so goma sha ɗaya akwai amwalan da na kira zo sau uku akwai amwalukum sau goma sha hudu akwai amwaluna sau biyu akwai amwaluhum sau talatin da ɗaya ka san qur'ani yayi magana kuɗi kenan to Allah yace wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin ya bada kuɗi yana son kuɗin ga ma'abota kusanci dangi kenan da marayu da talakawa wa nahana ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal wasu ne aka nada musu sarki suka ce to ai bai da kuɗi Allah ya za ka nada mana sarki bai da kuɗi wa nahana ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ba a bashi kuɗi ba Allah sai an bashi ilimi an bashi karfi da lafiya da zai iya mulki amma suka shigo da maganar kuɗi haka nan Allah ya maganar kuɗin maraya yace wala taqrabu malal yatimi illa bil kafu kusa da dukiyar maraya ya qawmi la as'alukum alayhi mala annabin Allah yace ban tambaye ku kuɗi ba zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda Allah yace barni da wanda na halicce shi kadai kuma na sanya masa dukiya mai yawa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce kaku su dukiyarku da barna wani gudu yace la tubula wunna fi amwalikum wa anfusikum sai an jarabce ku a cikin dukiyarku da kawunanku ya yi wallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to sarrafa kuɗi kuɗi akan kansu ba abin yabo bane sai yadda mutum ya sarrafa su ne za a yabe shi dan kai ne kuɗi ne to ba za a yabe ka dan kana da kuɗi ba sai mai kai da kuɗin a nan za a yabe ka ko a nan za a soke ka misali in muka ɗauki sayyiduna abubakar mai kuɗi ne an ce jarinsa ya kai dirhami dubu arba'in ko dinare dubu arba'in dinare dubu shi yake daidai da miliyan talatin da ɗaya to miliyan talatin da ɗaya sau arba'in su ne dukiyar shahidu na abubakar in ka kaddara ka a yanzu kenan canjin yanzu nawa kenan miliyan ɗari da ashirin kai kuma dubu arba'in fa dubu arba'in a'a miliyan talatin da ɗaya ita ce daidai da dinari dubu shi kuma yana da dinare dubu arba'in miliyan talatin da ɗaya sau arba'in biliyan sha biyu biliyan sha biyu su ne akalla an canza da abubakar zai dawo yanzu a damar da kudinsa a yi mata canji to wannan shi ne abin da ya mallaka to su ne ya dinga ragargazar ya dinga kashe ya dinga batar da su amma sun sabidin lafi har sai da Allah ta'ala ya masa yabo ce wa sayyannabu hal atika kai ba zai shiga wuta ba waye allati yu'ti malahu ya tazakka ya ba da kudin sa kuma yana da tauhidi yana da imani sannan na na khadijatul kubra radiyallahu anha sai da Allah ya aiko mala'ika yace a gaishe da nana khadija kuma ai mata bishara da katafaren gida ginin lu'lu' da yakutu da gabar da murjani kuma a cikin aljanna ma a GRA Lodon City ba hayaniya sauran nan aka kai ta sannan a ce Allah yana gaishe ka manzo Allah ya ce kudin wani bai amfane mu ba irin kudin Abubakar da Khadija kowannen su bai bar duniya ba sai da ya karɓi certificate din shiga aljanna kuma manyan masu kuɗi a musulunci mutum shida duk sun musulunta ne ta hannun sayyidina Abubakar shi gaito sayyidina Usman cikin musulunci da Abdurrahman bin Auf da Abu Ubaidah bin Jarrah da Sa'ad bin Abi Waqqas da kuma Sa'id bin Zaid har da ma Usman bin Maz'un waɗannan su shida dukkanin su sun shigo musulunci ne albarkacin kira da wa'azin da karanta wa sayyidina Abubakar kuma dukkanin su kowanne sai da ya karɓi certificate din gidan aljanna kafin ya bar duniya kuma dukkan su multibillionaires kun ga ashe kuɗi ya musu amfani to yanzu maimakon khadija da abubakar sai ake samun waɗanda ba musulmi ba irin su bilge wanda mutum na sha masa addu'a Allah ya sa ya musulunta saboda tausayinsa yana da kuɗi kuɗin ma ya har ko ƴaƴansa suka kai shi ƙara akan wata sadaka da yayi ta biliyoyin dala yake ya bayar a je a yi maganin ciwo ya ga akwai fatara a duniya akwai cuta akwai rashin lafiya yace ya ba da wannan biliyoyin sadaka yayin da suka kai shi ƙara kotu cewa bai isa ya bada waɗannan kuɗin ba saboda su ne magadansa in ya mutu ya je ya ɗebi lauyoyi suka ɗebi lauyoyi a ƙarshe ya rinjaye a kan aka yarda ya bada waɗannan biliyoyin kuɗin sadaka to yanzu an samu wani yarima talan na ƙasar Saudiya shi ma yace ya zuciya a cikin abin da Allah ya mallaka masa ya dan bunshino dala biliyan talatin da biyu dala biliyan dala biliyan talatin da biyu in ka ɗau dala biliyan ɗaya daidai take da miliyan ɗari biyu da ashirin kuɗin na biliyan sau ɗari biyu da ashirin shine daidai da dala biliyan ɗaya to biliyan ɗari biyu da ashirin sau talatin da biyu ya hutsara a ina ba duka ba zai ba da zuciyarsa duka kashi ya hutsara a cikin arzikinsa ka buga su da 'yan Najeriya gobe ka kawo mana lissafi mu miliyan ɗari da saba'in ne 'yan Najeriya in za a raba mana wannan kuɗin nawa kowa zai samu shi kadai zai iya rike Najeriya kaf gaba ɗayanta ai calculator ka ba ta ɗauka wa malam sai ka zo kwamfuta ai akwai inda za ka je calculator ita ma kauce ta kudin ka ba cikin calculator ko waya ka wata ɗauka wannan wannan dama lissafin dubu biyu ka da dubu da dubu ishirin ɗin ka ya fi ƙarfin calculator wannan sai ka tafi kwamfuta ko irin manya-manyan calculators na duniya da ake amfani da su a yi lissafi amma dala biliyan talatin da biyu kowace dala biliyan ɗaya kai mata canji kuɗin Najeriya akan biliyan ɗari biyu da ashirin saboda dala ƙwaya ɗaya naira ɗari biyu ce da ashirin to kaga sai ka buga wannan sau biliyan ɗari biyu da ashirin to ita ya bayar sadaka fi sabilillahi ita shi ma a je a yi a yi ayyukan jin kai da sai ayyukan jin kai ya faɗi eriyoyin da za a yi da rijiyoyi a asibitoci masu kurkunu masu cutar hiv masu yunwa magungunan cizon sauro wane ne waɗannan da cututtuka da suke kashe mutane a afirka za ka ga wani wani yake cewa ni balarabe ya ce ya ji wata ƙasa a afirka ya tarar da wasu yara guda biyu wandon su ɗaya in wannan ya sa an jima sai a cire sai a ba wannan shi ma sai ya sa sai wannan ya zindir sai a cire wannan wannan sai a ba wannan ya sa shi kuma sai ya zindir wanda ya sa da sabo wanda ya sa da yamma wanda ɗaya suke suke shayar kai wannan musifa Allah raba mu da talauci kun ga kuɗi yayi amfani a nan shi yasa muka ce zakka nisabinta a wannan shekara dubu ɗari shida ne da talatin da bakwai da ɗari biyar wanda ya mallaki kuɗi ko kadara ta ciniki ta kai dubu ɗari shida da talatin da bakwai da ɗari naira ɗari biyar to wannan sai fitar da ɗaya bisa arba'in duk dubu ɗari zai fitar mata da dubu biyu da ɗari biyar duk miliyan ɗaya zai fitar da dubu ashirin da biyar duk miliyan arba'in zai fitar mata da miliyan ɗaya duk biliyan ɗaya za a fitar da miliyan biyu kacal da dubu ɗari biyar shine zakkan biliyan ɗaya miliyan biyu kacal da dubu ɗari biyar shine sau arba'in shi ne biliyan ɗaya amma wani a kan wannan sai ki zakka akwai wanda aka buga masa zakka aka gaya masa zakkar suka auna ya yawa ya yawa duk duk miliyan ɗaya fa dubu ishirin da biyar shi ne zakkan miliyan ɗaya amma ya kasa fitar da haƙƙin Allah kuma ba kullum ba ba duwata ba ba fata ba ba habba a'a sai shekara ta cikakkiyar bayan wata goma sha biyu sannan Allah ce ka raba dukiyarka arba'in ko bai ce ka bashi bai ce ka ba wa talaka wanda suke kusa da kai ma kan wannan wani sai shiga jahannama ba zai iya ba diyar rai a wannan shekarar miliyan talatin ne da ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da biyar shine diyar rai idan mutum ya kashe mutum bisa kuskure to danginsa za a ba su shekara uku su haɗo waɗannan kuɗin a kawo wa dangin wanda aka kashe miliyan talatin da ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da biyar hajji a wannan shekara an sanar na gani a bbc an sanar da kuɗin hajjin bana babbar kujera inda za ku ga sai da kuɗi dubu ɗari tara da dubu biyar da ɗari biyar da hamsin da shida in ka ba da wannan za a baka guzurin dala dubu ɗaya da ɗari biyar dala dubu ɗaya ɗari biyar nawa kenan wajen ɗari uku da ɗan wani abu kenan ko za a baka kujera mai binta ta tsakiya kenan dubu ɗari takwas da shida da ɗari biyar da hamsin da shida guziri kuma dala dubu ɗaya wato daidai da dubu ɗari biyu da ashirin ƙaramar kujera dubu ɗari bakwai da sittin da shida da ɗari biyar da hamsin da shida guziri kuma dala ɗari bakwai da hamsin wato kusan dubu ɗari da hamsin da wani abu to za ka masu niyya sai a yi harama amma za a je a biya hajji aji in ka taɓa zuwa kuma ka biya wa wanka wanda bai taɓa zuwa wani kwan kai ka koma sai ka biya wa ɗan uwanka ko ya je shi akwai wanda ya fito ma ya ce wai an biya masa hajji kuma gashi ba shi da gida to ya karɓi kuɗin ko ya je hajji na ce to ni ma ka raba min hankali na ce amma ni da za ka fi shawara ta ka je hajjin ka roƙi Allah ya baka gida yau wani ce ka je hajjin ta sauke nauyi yanzu ko ka yi kuɗi baka da matsala sai ka zagaya ɗaki ka roƙi Allah in ka zo inda ake roƙa ta Allah kuɗin nan da gida za a bani na ce a bar nan zo in gurin ka roƙe ka Allah ka ba ka ji mun bukata ta saboda kan kai ta wata kai kamun kafa ka kira Allah bi asma'il husna wa sifatil ula Allah kuma ya ga yadda ka fifita zuwa aikin haji ka sauke farilla akan gidan da zaka zauna to da wuya ka dawo ka ga Allah bai baka gidan ba dama ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati ku roƙi Allah kuna masu zai amsa muku domin shi Allah subhanahu wata'ala ya jarabta dan adam da magana kuɗi da ƴaƴa wanda ba shi da kuɗi ba shi da ƴaƴa to ko mai samu a duniya matsala ne to da haka almalu wal banuna zinatul hayati dunya da kuɗi da ƴaƴa idan mutum yana da kuɗi ba shi da ƴaƴa matsala ne sai ka jana zai ta family fulani zan yi child control zan yi ba su ke tauri an da kuɗi ko ki kawura wani ya zo kafin wani ya zo ma akwai madara akwai wata da za a biya su shayar sai wani ya zo wani ya zo wani ya zo su kansu matan kana da kuɗi sun kusan su ta haihuwa saboda ƙara jari ne da ƙarin masu cin kuɗin amma an talauci ya talauci da ka jana malam ba wata 'yan dabara ne da za a rage wani yaran nan saboda haka to kuma kana da kuɗi ba ka taɓa haihuwa ba shi ma sai ka ji ba daɗi mutum ya ce Allah ya ga kuɗi amma har yanzu ba shi da magaji ake akwai wani da ya dan uwansa cikin talauci da wahala shi kuma yana da kuɗi bai taɓa haihuwa ba shi dan shi dan uwan nasa yana aikin suminci yake labor ne saboda haka sai kawai yana ɗiban suminci da wukan nan yana yaɓawa yana shakawa sai da shi dan uwansa ya mutu sai ba wani burkila abin nan shi ya ba wani shi burkila ne sai ba wani labor wukan ne ta umma kai ka ci abinci ya rubuci na zo ce nina wa arzikin ya zo saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ta maganin yadda ya jarabci dan adam da wannan ita wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son kuɗi wato so wanda yake mai tsanani wani gure yake innahu li hubbil khair la shadid mutum mai tsananin son kuɗi ne domin ta gurare 24 Allah ya kawo wannan almalu wal banuna zinatul hayati dunya inna ma numidduhum bihi min malin wa banin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim an kana za malin wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu ala al-khurtum فقال لسادي وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا na fi kai kuɗi na fi kai wannan mabiya in taran ana aƙalla min kamalan wa walada dan kaga na fi ka karancin kuɗi da ƴaƴa a fara'aitan lazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada yana cewa an bashi kuɗi an bashi ƴaƴa to irin wannan Allah subhanahu wataala ya ambace su sau kusan ashirin da wato uku a cikin alkur'ani abinda ake nufi dai shine Allah ya tsare mu da sharrin kuɗi ya sa Allah ya ba mu kuɗi mu sarrafa su ta hanyar da ta dace to ina tambaya a kamar da aka suna mun ware wani lokaci da muka kira shi a ranar marami wanda muke so kowa ya je ya fito da ɗan abin da ya tara ko yake da sunan wani mutum da za a aika masa domin ya halarci wannan rana da muke fatan za mu yi wani hoɓɓasa za mu tara wasu maƙudan kuɗi domin ɗaukar nauyin maraya dubu ɗaya da ɗari biyar da muka musu rijista waɗannan mun musu rijista kuma muna tare da su ko muna so duk mu musu ɗinki gaba ɗaya bayan kuɗin makaranta da ake biya wasu da uniform da ake ɗinka musu da kuma abinci da kulawa da lafiyarsu tsawon shekara domin mu ba wai muna tara kuɗin ne a raba yau a tashi yau ba a'a har tsawon shekara har rana har azumi ya zagayo marayun nan guda dubu ɗaya da ɗari biyar suna kanmu mu ne za mu nemo musu duk abin da za su yi har sai mutum ya kai lokacin da za a yaye shi sai kuma mu yaye shi mu ba shi certificate to kai kuma yanzu ka samu abin yi ka fita daga marayu kai ma memba ne yanzu a wannan kwamiti kai ma ka je ka nemo abin da za a ce maka yan uwanka marayu wannan yace assalamu alaikum malami ne ina barci sai aka ce kanwata ta tashe ni a garin tashi cikin magagin barci sai na buge ta har hakorin ta ɗaya ya fita menene hukunci na to na farko ka ce magagin barci in an ce magagin bacci kaga wani yanayi ne kenan da ba a san halin da ake ciki ba to da haka ka aikata wannan abu ne bisa kuskure da sai mu ce kai ma sai an shirye maka hakori daya saboda hakorin da ka shirye mata eh as-sunnu bis-sunni ko wal juruha qisa Allah yake hakori da hakori amma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya taba cizon wani da ya kama ya ciza shi kuma da ji zafi sai tuntuka sai hakora suka zube sai gashi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai wanda ya cire masa hakora annabi ya ce ya dan ku zai garka wa dan uwansa cizo sai ka ce amale to zaka ba abin da za a maka wallahi kai ka cije shi shi kuma ya bincika hakoran ka dama rubabbu ne suka zuke ya ji zafi saboda haka ba naushin kai suka fuske hannunsa ya saboda ya ji zafin cizo ko kuma kana da rubabbun hakora shine suka zube da haka ba za a biya ka komai ba da haka anan ma ta aikata wannan ne bisa kuskure sai a kai ta asibiti a yi mata magani kuma Allah ya kiyaye faruwar haka a gaba mala idan na samu tahiya kadai a sallar juma'a shin azhar zan yi ko raka'a biyun zan yi ne sallama to a mazhabin mu ta malik wanda ita ce mafi yawan tabi'ai da sahabbai suke kai cewa duk mutumin da bai samu raka'a daya a sallar juma'a ba to in ya tashi raka'a hudu zai a matsayin azhar duk da ka samu ladan jam'i tunda ka samu liman kafin ya sallama saboda hadisi ya zo wanda bai samu raka'a ɗaya ba bai samu sallah ba tunda baka samu ruku'u ba liman ya riga ya dago daga ruku'u sai kai azhar amma a mazhabin malam Abu Hanifa yana ga tunda annabi yake wa ma adaraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku sallata ba dai ka zo ka tarar da liman bai yi sallama ba kai ma kai kabbara ka zauna kai ta biya wannan tahiyar da kake yi ai ka bi liman a sallar juma'a amma baka samu raka'a kuɗe ba zaka aka yi sallama sai kai raka'a biyu saboda ka samu shakin sallar sai ka ciko shine wa ma adaraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu mali abu hanifa haka ya fassara amma dai wannan fasawar ta imamu malik ta farko ita aka furin jayarwa ga mutukar mutum bai sami zaman tahiya ba wato bai samu raka'a ɗaya in ka samu raka'a ɗaya sai ka ci ko ɗaya amma baka samu raka'a ko ɗaya ba na farko ai ba a yi mutum baya juma'a shi kaɗai suka ce na farko mutum baya juma'a shi kaɗai in ka tashi kai juma'a kai kaɗai ba mamu na biyu ba a juma'a sai da hudu ba sai da kaza sai da kaza to duk sharadin kai ba ka da shi saboda haka abin da za ka yi shine ka yi raka'a hudu ta zama azhar wannan raka'a biyu dama wasu ce eh wadun ce anil khutubati saboda hudubar da aka yi ya sa aka wannan kai kuma wai ce maka makara har ma ka zo ka samu zaman tahiya wai haka kai da aka ce ka zo tun da safe ka samu ladan rakumi ko ne burta ya samu ladan saniya ne burta ya samu ladan rago ne burta ya samu ladan kaza ne burta ya samu ladan kwai da liman ya hau mun bari ya ce assalamu alaikum sai malaiku su nan da takaddun su shikenan duk wanda ya zo a lokacin ba ba sunan sa shi sai dai kawai ya juma'a amma wannan bonus din babu shi yashi zaka ashe ka garan juma'a so ake ka je masallaci da wuri dan ka samu lada ba tun ma ka ce ka samu raka'a biyu ma bai ma taso ba bai ma kamata kai wannan tambayar ba dan ya kamata a ce kana masallaci ma liman ya zo riga malam zuwa masallaci ake so kai anan liman ya zo same ka wanda yake malam ya tace sai ridda na yi mata nasiha amma ta ki ko ya kamata na zauna gida ɗaya da ita ba na wato lallashinta za ka yi wataƙila akwai fushi duk musulmi kaga ya ce ya fita daga musulunci to akwai matsala matsalan nan ba za ta wuce uku ba ko dai matsala ta kunci da damuwa ko matsala ta jahilci ko matsala ta shubuhohi wani ya dura masa wata shubaha ko kuma ya samu kansa cikin wani kunci da damuwa sai wani yalwata masa da dabara sai sha'awar wancan abu ko kuma wata shubha aka jefa masa ya kasa ware ta ko kuma ya sami me jahilci bai san musulunci ba bai samu kyakkyawar tarbiyya ba kuma da ma annabi ya ce aku kuke yahudantar da ya inda ma yuhawidani aw majisani aw nasirani dan haka wannan yarinya ka kawo mana ita kwamiti mu tattauna da ita cikin hikima da dabara don ka sake takura mata kuma ai ka ƙara nisan ta har mu zo mu tambaye ta yata me ya faru kina sallah kika daina ko kina musulunci kika fita ke da kina ga ana ta shiga sai kuma ki zo ki fita baiwa Allah tun kin fita ina zaki kina cikin gida ki fita dawa kina cikin rukun asiri ki fita wajen inda babu asiri kina cikin jin daɗi ki shiga wahala kina cikin yalwa ki koma kunci kina cikin haske ki koma duhu kina cikin sunna ki koma bid'a kina cikin tauhidi ki koma shirka kina cikin musulunci ko makafirci kina cikin adalci ki koma zalunci sai ja hankalin ki ke komai wa Allah ba ta murin da nan ya dan sanyi ta saboda haka hikima ce da lallashi da sauransu malam wace irin sutura ce ya kamata mace ta sanya idan za ta yi sallah malam ya hadari ya ce wal mar'atu kulluha aura illa wajaha wa kaffaiha mace dukkaninta al'aura ce inda ya kamata ya fito kawai tafin hannu da shatin fuska wajaha daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan iyanan da zai fita waje sai na tafin hannu da aka rigar da za a dinka ta zo na a ƙasa kuma ta zuba har ƙasa to da kaga bai magana kafa ba ahalari ai ya warware wannan wal mar'atu kulluha awra dukkanin mace al'aura ce illa wajahaha wa kaffaiha in ka ga abin da ba al'aura ba a jikin mace sai fuskarta da tafin hannunta saboda shi niƙaji akwai maganganu uku akan niƙaji niƙaji da mata suke rufe fuska da shi akwai maganganu uku wasu sun ce wajibi ne wasu sun ce mustahabbi ne wasu kuma sun ce halal ne me halal in ta sa ba komai in ta cire ba komai wasu ka ce wajibi ne ma'ana ba za ta cire ba sai inda shari'a ta ce a cire wasu ce mustahabbi ne in ta sa tana da ladan sawa in ta cire ba ta da alhaki wasu kuma suka kasa matan uku suka ce mai tsananin kyau da mai tsananin muni wajibi su rufe fuska mai tsakatsaki kuma mustahabbi ne ta rufe in ta bude ba ne suka ce ita mai tsananin kyau to za a yi ta kallanta wataƙila ma haya hatsarin mota wasu lokuta ita ko mai tsananin muni za a ita kusa halitta Allah yana ɗaukar alhaki to wannan alhakin sai ta rufe an ce wani wani mummunan mutum ne ya auri kyakkyawan mace akwai kuɗi ko akwai dala akwai dala yanzu sai kaga kayi haske kayi wannan duk wannan duhun naka da abin da naka sha ga ai bata taɓa samun miji ta irin wannan ba dala ta yi magana kenan saboda haka ya kalli fuskar ta kalli fuskar ce kai duk sanda na kalli fuskar ki sai gode wa Allah tace ni kuma duk sanda na kalli fuskar ka sai na yi hakuri tace to kin ga da mai godiya da mai hakuri duk suna da lada a wajen Allah to saboda haka a an ba da amsa wannan akwai kuɗi dubu ɗaya daga wata ƴar uwa a sa asusun marayu a yi wa ƴarta addu'a Allah ya yi mata ciwon ciki da take fama da shi dubu ɗaya daga wata ƴar uwa a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta dubu ɗaya da ɗari biyar wata ma ta ce ita ma Allah ya ji kan mahaifinta ko da ɗanta dubu ɗaya daga wata ƴar uwa Allah ya tsare ta daga wutar jahannama mu ma Allah ya tsare mu daga wutar jahannama dubu ɗaya daga wani dan uwa Allah ya kai ladan ga mahaifinsa dubu ɗaya daga wani dan uwa a yi masa addu'a yana fama da ciwon menene sadaure sadaure me kenan sadaure ok kamar kirci kenan ko kamar kirci kenan ko kazuwa ko waye dubu biyu daga wani dan uwa Allah ya baki aure da yake nema ya masa buɗi a kasuwarsa a dubu biyu a mata aure to Allah ya bai amsa dubu biyu daga wani dan uwa ma'aikacin fenti a sa asusun marayu a yi masa addu'a dubu ɗaya daga wasu ƴan uwa akan aure da suke nema kuma Allah ya farfado da kasuwancin su ɗari biyar daga wani dan uwa a yi masa addu'a a tamfa biyu Allah ya biya musu bukatunsa a katasun su shi da ƴaƴansa a tamfa guda biyu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa a tamfa ɗaya da takalmi a mata addu'a ita da mijinta Allah ya ba su lafiya ya kuma ya ya bude musu kasuwancin su a tamfa biyu da shadda daya a yi addu'a Allah ya amini Allah ya sa a sake duk tsaurarun da wace a saki duk tsaurarun da suke gidan kurkuku ba tare da haƙƙin su ba marasa haƙƙi kaza kamata a sake su wannan kurkukun da muka je na tula akwai abin tausayi wallahi akwai abin tausayi ya kamata mutum ya ba Allah ne wallahi ya huta Allah kawai bin Allah ne hutu Allah ya tsare mai kiyaye a tamfa yaji biyar a yi masa addu'a indomi katan biyu sabulu tinki biyu lalle kwali uku musa muna da yara mata a cikin marayin da za a yi musu kunshi kaka ce me za a yi da lalle kawo lallan a yi musu addu'a kayan sawa na mata set biyar daga wata yar uwa a yi mata addu'a wanda sa mata suka fi ba da sadaka ne da kyauta na'am ba sa ci da kowa to kowa kuke cewa yanzu nan da za a ce kowa daga hannu masu iyali a cikin ku mutum nawa ne sai dai kudin zance ko to Allah ya amsa mana baki daya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ya Allah abin da ke faruwa a ƙasar na Allah ka mana ƙarshen sa Allah in laifin mu ne da tafargazan mu da laifukan mu suke jawo wannan Allah mun tuba mun koma gare ka Allah ka amshi tuban mu Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da tausayinka da jin kanka Allah ka tausaya wa bayinka Allah ka shigo cikin wannan lamari Allah abin da ya fi ƙarfin kowa sai kai Allah ka taimaka mana ka agaza mana ka ba mu zaman lafiya kai mana da masifu da tashin hankali da kashe-kashe da fitintunu da bala'o'i da masifu Allah ba dan ba dan munanan halayen mu ba Allah dan rahamarka da afuwarka da kirkinka da tausayinka da jin kanka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk